أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر هيا وديمنا ننكن wannan kasida faila uritu bi khairul khalqi khaira mara'i na fashakka wal aswa wa kulla mira'i a cikin shehu yake cewa falan aqfu ghairal mustafa lastu taliyan suwa zikrihi kuful malama mala'i hal dinu ghairu zikr wa sunnati allati an al mustafa sahat fatilka dawa'i anasbu khilafin baina daha wa ghairihi yarahu labibun ghaira aini ama'i أيا ناس كل الحظل وقفوا محمدا وإلا تروني تهر جد برائي هر إزوا سوى والأعلام قادات بكفو نبينا لتكفو الذي يكفوه دون مرائي to dije bayani cikin kora mu ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shehu radiyallahu anhu yayi to domin ka kawo bayani yanda ake bin sunna din ba irin yanda duk aka bata zancen sunna da kaza ba duk zaman da aka yi duk mun kokoro wannan bayani duk ga baki daya kuma in yan uwa duk mu kula da wannan karatuttuka karatu ne mai tsada mai kyau kwarai da gaske irinsa kowa yake so ya yi amma kuma sai kafasa ta zame ya lallata abubuwa wa'yansu su lallata ɗariƙoƙi su lallata zikirai wa'yansu kuma su lallata zaman tare su lallata alkhairai da yake faruwa duk wa'yansu wasu ainihi kawai a koma sakaci kawai ma dai a daina komai duk duk ga baki ɗaya to duk dai an ji karatu sai akwai yan gyare-gyaren wasali galibi tun da muka fara shifawul askan ɗin nan ina jin kasida wajen biyar muka karanta a ciki to akwai ɗan gyare-gyaren wasali kowanne za a ji shi a wajen duk baki ɗaya saboda waɗannan littafai da suka fito duk baki ɗaya. Fasli na hudu alfasulun rabi'u fasali na hudu fi zammi takalidil a'ama cikin zargin bi bakin bi kowa na ya gyara ko ya ɓata mu dai ‘yansa ne muna tare da shi bakin bi kenan da kuma shi ne ma'anar takalidil ama bakin bi da kuma bakin gado ka ce mu dai haka muka gada ba za mu tashi a gari bakin gado kenan to dai ma'anar takalidi kenan ko ko bakin koyi ni dai ina koyi da wane kuma ba zan daina ba ko ya gyara ko ya bata to wannan aka ki amma ba ka tarar da bawan Allah mai bin lamarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda ka bi shi akan wannan ba wani sakarai ya zo ya ce ka tashi daga wannan washe za ka yarda da shi washe za ka yarda da shi wa'annan kalifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka kafa mazhabobinsu suka kafa karatukansu a kan bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa'annan kalifofi na manzo Allah da suka kafa ɗariƙoƙinsu a kan bin manzo Allah sallallahu alaihi sahibul faizati da ya tato mana duk wannan Allah ya kiyaye mu yanda muke san Shehu Ibrahim Kaulaka daga Allah Allah ne ya narka mu ba wai mu muka yi da kanmu ba innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'al lahumur rahmanu wujjan duk waɗanda suka bi Allah suka yi aikin alkhairi sai Allah ya sa a dinga son su dan dole hadisi ya zo in Allah yana son mutum sai ya kira Jibrilu ya ce Jibrilu ina son wani kai ma ka so shi to ya kaga Jibrilu zai yi sai Jibrilu ya so shi sai Allah ya hore shi to je kai kira a sama gaba ɗaya ka ce ina son wani kai ma kana son sa kowa ya so shi je kai kira a ƙasa kuma ka ɗora masoyayya ko makiyin yana son sa ko makiyin yana son sa zai faɗi kiyayya ne zai kaza kaza kaza kaza amma dai dole to kuma ko ko a'a jinna Allah zaka ga yana son sa to dan wani karabuti yana kinsa wanda ba a ce laraba jega yana cewa wanda ko a lamarin duniya ba a sa su a ciki bare lamarin shari'a wani gidahumi da bai sa wace za a kalli wannan ba za a kalli sai abu to Allah ya tsora mana soyayya shehu Ibrahim radiyallahu anhu Allah ya kiyaye mu da wata hanya ya bi ma saban zabin sa zami amma ba shehu Ibrahim ba baya wani abu sai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake shine baban sunna ma shi laifin sa ma kenan a wajen wayansu wayan sun ce kafiri wayan sun ce kirista wayan sun ce kaza kaza duk ga baki daya littafai duk suna nan to kai da kasa ga kwarewa ga sanin kan duniya ga an kewaya hadisi ya zo ba alheri cikin namijin da bai yawo ya kansa ya waye ba kansa ya waye amma yana nan jibge a sauran gidansa sai da ci duniyar karatun ma duk a nan kaɗai take duk gaba to shehu ko ta ina ya yi zarra to kai da kake kan wannan wani shashasha ya zo ya kama shi kallon sa ma kai radiyallahu ta'ala anhu to ma'ana to duk wannan hana bi da ake ana nufin wannan bakin bi duk dai kuma za mu ci to wa huwa salasatu anwa'i shi bakin bi bi din nan mara kyau ya kasu uku bayyana ha allamatu asrihi malamin zamaninsa as-sayyid ahmad bek sayyidi ahmad beku al-husaini jikan sayyidina husaini sharifi ne shi ya bayyana fi risalatihi a cikin littafinsa al-musammat wanda ya ambaci wannan littafiya tuhufatul rashidi wato alheri ga shiryayye kyauta ga shiryayye duk shiryayye in ya ga wannan littafi ya samu abin da yake so li ahmad biya'in shi ma kuma ya ebo maganganun wani babba ne ana ce masa ahmad biya'in bi qawlihi fi hada fadin sa a ciki wa amma taqalidu amma amma bi ko ka ce na gada ko koyi allazi ya harumul qawlu bihi wanda aka haramta mutum ya faɗi karatun wani wal ifta'u wa mutane fatawa da abu wannan karatu fa huwa salasatu anwa'in ya kasu uku shi ma al awwalu bi na farko ma tabammana al i'rada bun da ya da ya tattare kau da kai tosuwa amma anzalallahu cikin abin da Allah ya saukar ba bin da ake kan abin da Allah ya sauka ba wannan Allah ne ya ce kabu wannan bawan Allah a cikin wannan a'a bun da ya tashi daga abin da Allah ya saukar ya shiga wani abu wa adamal iltifati ilai kuma kwata-kwata wancan da ya kafa wannan abu nasa ma ba ruwansa da wani abu da Allah ya saukar haukansa ya shato kawai kamar yanzu tura za ga wani zai kakkafa dokoki ka'idodi hikimomi da yake so a bi amma ba ruwansa da shari'o'in Allah da suka sauka zai ce ci baya ne ai wannan to shi zaka bi wannan shi ko da a ɗauke magana Allah ma ko da magana kwakwalwa ɗin ne annabin annabin da ya zo ya kawo shari'a nan ya ci shi kwakwalwa ko turawan ko ba su san akwai annabta ko akwai Allah mai aikowa ko ba mala'ika ba sun tabbatar cewa annabi Muhammadu wani irin intelligent ne mai kwakwalwa ne wanda ya san me yake yi to kai da kai da wannan mutumin kwakwalwarsa ta fi taka to wace zaka ce a ban maganarsa kan ma a je zancen wai shari'a ko kaza kaza ko to bare kuma a'a in huwa illa wahayin yuha wahayi ne in in kuma wannan waliyin ne wahayi ne na ilhama kuma duk waliyai sun kafa hukunci ba walin da zai zo ya ba da ɗariƙa ya ce abi sai in kuru-kuru ido da ido ya karɓa daga manzo Allah sallah amma dan ya ce wa mafarki ne jefa ma kayansa amma dan wali ya ce ai mafarki ne aka ce a jefa ma kayansa a'a sai ya ga annabi kuru-kuru da idansa sun yi magana kaza kuma sharaɗai duk suna nan shi kuma an ga masanin Allah ne kuma an ga ƙoƙarin abin kuma an ga hasken abin to shi kenan to wannan kenan to wannan ba bakin bi ba ne kata kalidul abai kaman bin iyaye ta ce aini haka na ga iyaye na suna ko da ba awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala hada Allah ya ce yanzu iyayen nasa ko ba su da hankali wawaye ne kawai sai su shato ma abu ya ce zai bi la yaqiluna shay'an wala hasad ko ba sa shiriwa ba su da wani shiriya amma in iyayen naka suna da hankali shiryayyu ne bayan Allah ne suna kan shari'a to wannan ai ba komai kuma amma in gida humai ne to waye ce ka bi wannan baya daga cikin birru ka ki bin shari'a ka ce wai ka bi har wani ya dinga takama kai ubanka bai mutu ba to sannu da yana nan to shi aka ce a bi shi war ru'asa'i da bin shugabanni cikin wauta ba cikin abin da Allah ya ce abi ba suka faɗa to wannan shi ake ki duk gaba ki da asani na biyu man la ya alama annahu ahalun to wannan mutumin kirki ne amma bai san izini bai zo masa ba ko ko bai san ya kai shi cewa ahali ne li an yi kaza bi kauli a riki maganarsa ba to wannan sai ya dace sai ya shiru amma in ya san abin da yake kai an mai izini cewa a yi riko da shi yana da shirye wannan a shi kenan yana kan hanya yana kan hanya asalisu na uku at-taqalidu bi ko gado ko koyi ba'da zuhuru hujjatin lahu bayan hujja ta bayyana ga kishiyan wannan abun wasu hatin dalili da ingancin dalili inda ho a wajensa bayan ga hujja ta bayyana a gare ka ga dalili gangariya ka san wannan shine gaskiya wannan abin da kake kai din nan ba shi bane ka ce dai mu wancan zamu bi ba shi kenan kaga ai an bata hmm? ala kilafi ma qalladahu fi sabanin abin da yake koyi da shi da abin da yake bi wa hadhihi anwa wa nau'ika guda uku hiya mahamalul ayati ita ce madaukan duk wa'en sa'ayi da suka zargi bi to akan wa'annan suke magana wal ahadisu duk wa'en hadisai da suka zargi bi allati ja'adu da tazo fi zammi taqalidi cikin zargin bi da cewa mun gada da koyi to a nan wajen suke wa muhammadu kulli ma nukila anil ulama'i kuma shine ake ɗaukar duk abin da aka ciro daga malamai sun ce kara abi su ba suna nufin cikin abin alkhairi ba akan abin da suke bin shari'a akai abin da Allah ya kafa su cewa su wasiloli ne su abokai ne alhamdulillah cikin Allah su masu gaskiya ne Allah ji ya ce a yi tarayya da su ba a cikin wannan ba cikin abin da wato ba mai kyau ba fi zammi taqalidihim cikin zargin bin su min ha bilabto akan wannan ne min ha abin da ya zo bilabziha da lafazinta na wannan maganganu da muka kawo. Wa fi alamil muwaƙi'ina ya zo a cikin littafi mai suna alamil muwaƙi'ina lishekil allamatu ga shehi mai yawan sani al'allamati shamsuddini ranan addini al-ma'arufu wanda ya yi shuhura aka fi saninsa bibinil kayyimi dan kayyimi dinna aljauzi ma na suhu da abin da jauzi ya faɗa ala abu umara abu umara ya faɗa wani malami ne azzamma Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji ya zargi at-taqalida bi ko koyi ko gado fi gairi mawdu'in ba a wuri ɗaya ba min kitabihi daga littafinsa fa qala ubangiji yace ittakazu ahbarahum sun riki wato shugabanninsu na addini rabaran rabaran shine cardinal da ake cewa nan waziran fafaroma wanda inda fafaroma zai mutu to a cikinsu za a zaɓi wani ya zamanto shi ne wakilin annabi isa a kan ƙasa kenan ma'ana fafaroma kenan a wajensu to wayannan kardinal ɗin da suke kewaye da shi su ne a habaru waruhubanahu da masu ibadarsu kuma fada-fadansu masu ibadarsu kuma sun rike su arbaban ubangiji min dunillahi koma bayan Allah ga su ga Allah ga su ga Allah ba fana'i na ba su sai Allah tabaraka wa ta'ala ba a ga su ga Allah tabaraka wa ta'ala ko a yaren shari'a mutum ya bauta musu tare da Allah wa man yadu ma Allah ila wanda ya bauta tare da Allah kaza warwi an huzaifata an karɓo daga huzaifa wa gairi da wani sakale yace lam ya abuduhum ba wai ana nufin sun bauta musu bane min dunillahi koma bayan Allah walakin nahum sai dai cewa su wa'annan malamai a hallulahum sun halatta musu abin da suka ga dama wa harramu alayhim suka haramta a kansu fattaba'uhum sai suka bi su duk malamin da ya shato ya haramta abin da ya ga dama a cikin shari'a bayan Allah bai haramta wannan ba ya halatta abin da ya ga dama bayan Allah bai halatta to shikenan ayar ta hau kansa ba wai sai kir yahuda nasara ba shi gaba kiya dan haka ko abu halal ne dan baka shi da mutane suna amfani da shi ko dan ba kabila ku bane suna amfani da shi ba ruwanka kai dai hukuncin addini zaka faɗa amma ran da ka cewa halak haram ka cewa haram halak to nan kai ma ka zama Allah mai shari'a kenan hmm? kishiyan Allah kuma wanda ya saukar da wannan abu ai haka faɗa ya faru kuma duk wanda ya bi ka ita ai wani ya haramta to shi kenan yanzu kai ma kai ya rike Allah ba ba, ba ubangijinsa ba kenan duk gaba da to fattaba'um sai suka bi su kaga takalidi anan yana nufin bi ga sun bi su cikin abin da ba sun halatta musu abin da suka dama sun haramta musu da haka malami mai wa'azi ya kiyayi cewa abu haram ne ko ya kiyayi cewa abu halak ne in ba halak din bane ko ba haram din bane kuma sai ya ba dan mazhabarsa kawai ta haramta abu kawai zai tafi gigigi gaba gadi ba a'a sai ya bi tushen karatu ya ji ya tara halak din ne to in halattin ne to shikenan sai ya ji haramtin ne to haka wa qala adiyu bin hatim adiyu dan hatim sahabi annabi sallallahu alaihi hatim da iya hatim mai alherin nan da ake ta faɗa to dan sa adiyu ya riski musulunci shi shi baban bai riski musulunci ba amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na ganshi rukuni ne guda aljanna saboda alherinsa jahiliya ne kafiri ne amma tun da ya alheri dan aljanna ne annabi sallallahu ya ce na ga imrul kaisu kuwa rukuni ne shi ne yake rike da tutar yan wuta jahiliya ne da ya amma sun da yayi sharri yayi ba tsaya ko ya ba shi kuma dan wuta to ko wannan ma ya isa agogo cewa duk jahiliyan da yayi alheri dan aljanna ne duk wanda bai alheri ba dan wuta ne duk gaba kida to ba shi dan sa din adiyu dan hatimu da'i yake yake cewa akwai dan wannan din kuma akwai ɗan wannan ɗin kuma wanda ya yi zamani da sayyidina alidi ya yi cikin irin wa'annan fitintunu na 'yan kwanakin shekaru kamar biyu ko uku da suka faru ina ai kaga a iraki ai an tono ɗan nasa wanda lafiya kamar gashi yanzu ya aka kwantar da shi yake bacci duk sunansa yana nan to to shi wannan adiyu din dan hatimu dai yake to a taita rasulullahi na zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi unuki salibun akwai cross wannan abu na kiristoci akwai shi a rataye a wuyana fa qala li sai annabi ya ce mi ya adiyu ya kai adiyu alka hazal was jefar da wannan gunkin da yake wuyanka do Allah min unikika daga wuyanka shikenan wanta haitu ilai na zo na tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam huwa yana sallah وهو يقرأ سورة براءة ينا كرنت سورة براءة حتى أتى على هذه الآية ها النبي كرنت وانا آية اتكزوا أحبارهم sirriki manyan shugabanninsu na addini wa ruhubanahun da masu ibadodinsu arbaban ubangida ubangida wato alloli min dunillahi koma bayan Allah qala fa qultu to annabi ba sallah yake a zore yake yake karanta fa qultu ya rasul sai nace masa ya manzon Allah inna lan nattakizhum mu ba mu rike su Allah ba fa qala bale annabi yace wallahi kun rike su alaysa yuhilluna lakum ba suna halatta muku abin da yake haramun addinin ku ba ma harrama Allah alaikum abin da Allah ya haramta muku amma su sai su halatta muku fatuhillu sai ku halatta shi duk kun san haram ne wa yuharrimuna alaikum suna haramta muku ma ahallallahu lakum abinda Allah ya halatta muku gashi halal ne amma yace muku haram ne hmm fa tuharrimuna sai ku haramta shi fa qultu bal na ta'atu wannan ana yi alama tilka iba ai shine bautar da ake nufi dama ai ba wai kuna zuwa kuna yin sallah kaza kaza ba ai da sun halatta ma abin da ga dama abin da suka dama sun haranta ma kuma ka bi shikenan yake ma ka bauta musu sai nace ai ana yin haka qala fa tilka ibada ita ai abin da ake nufi da ibada su kenan qultu mushriya ce sai nace al hadithu fil musnad wannan hadisi yana nan cikin musnadai na inas musnadin ahmad bin hanbal wa tirmizi yana cikin sunan tirmizi mudawwalan da tsawonsa karatu ne mai tsaho wa qala abul butari abul buktari yace fi qawlihi azza wa jalla cikin fadin Allah ittakazu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillahi qala abul buktari yace amma amma yanda ake nufi innahu law amaruhum su shugabannin nan nasu ko malaman nan nasu da sun hore su an yi abu duhun cewa su bauta musu min dunillahi ga su ga Allah su bauta musu koma bayan Allah ma dahu ba za su bi su ba ba za su bi su ba ba zancen karewa ba komai shi Allah a'a ce ga su ga Allah tabaraka ai ba za su bi su ba walakinnahum sai dai cewa su amaruhum sun hore su faja'alu halalallahi haramahu sai suka sanya halal din Allah ta zama haram wa haramahu halalahu haram din Allah ta zama halal fa dawun sai suka bi su fa kanat tilka rububiyyatu ma'ana ashe su ma su zama Allah kenan tunda Allah da ya shirya nasa gashi ga Qur'ani nan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin sa ga hadisi nan ya ce abu halal kaza to duk wanda ya haramta ma halal bayan gashi ka san halal ne ka bi shi to ka bauta shi ma ya zama wani sabon Allah kenan mai hukunci وقال وكيع وكيع يجي حدثنا سفيان سفيان يا زنتر دم ولا أعمشو لما لا أعمشو جميعا سوبيين نان عن حبيب بن أبي ثابت سنكر آدك حبيب بن أبي ثابت shi kuma Habibu dan Abi Sabitin ya karba dan daga an Abil Buktari daga Abil Buktari kala Abil Buktari yace kila da huzaifata an ce da huzaifa sahabi annabi kauli ta'ala cikin fadin Allah ita ka zo ahbarahum wa rubanahum arbaban min sunriki wato manyan malaman su da masu ibadodin su wato ubangidai ba Allah ba a kanu ya abuduna wai bauta mu suke kala la ita abu la ba bauta mu suke ba walakin kanu yuhilluna lahumul harama malaman dai suna halatta musu haram fa yuhilluna sai su halatta ta ويحرمون عليهم الحلال سنا haramta musu halal ويحرمونه sai su haramta ta da haka ko kai ba ka san abu ko kai ka kamace abu amma in dai halal ne bawa Allah kayansa kaga ai ne a gani na to ganin ka kaiwa kai ma sabon Allah kenan ko kai a ganin ka kaiwa da haka hadari ne guda a nan wajen dama ana nufin zancen shari'a kaza kaza kar ya mutum ya sake ya shato wa mutane wata doka ko ya kaya wa mutane wani karatu ko ya kaza kaza kaza ko dan makiyansa sun rike ko dan fada ake ko dan kaza kaza a'a to yanzu kuma sai ya shiga cikin hadari wa qala ta'ala ubangiji yace wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nazirin illa qala mutrafuha inna wajanna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun waka zalika haka magana take ma arsalna min qablika ba mu aiko kafin zuwan ka ba ya rasulullahi fi qaryacin cikin wani alƙarya min nazirin mai musu gargadi illa qala mutrafuha sai manyan garin manyan banza sai manyan gari ko majiya daɗi mutrafu mai jin daɗi duk wanda ga yana kin gaskiya a biyu ne imma dai ya riga ya zama shugaba a ƙarya yanzu aka bar shi aka bar ƙaryar nan tasa aka bi gaskiya nan to yanzu shi kuma ina zai tsaya wane ne shi eh haka dole ya fita ko ku a'a ta ƙaryar nan yake samun kuɗi mutarafu ne ta ƙaryar nan yake samun ni'ima to yanzu aka kawo gaskiya to in ya bar ƙaryar nan kuma ya rike gaskiya to ta ina zai samu kuɗi kuma eh haka kuma yanzu dole a ki to dan haka in ka gane haka tun kafin a zo tun kafin a zo haka ga yawa mutane gaskiya duk wanda zai bi ka ka zama shugabansa ya bi ka akan gaskiya din nan ga yawa mutane gaskiya duk wanda zai baka ya baka akan gaskiya din nan ko da sun sani ko ba sani ba ran da gaskiyar nan ta fito kana nan kam sai Allah haki kaga da mu neman mugunan fahimta ashe da- shine abu kaza kaza kaza amma in ka zo ka shirya mutane ƙarya ka shirya musu boge kaza ran da wani ya zo da gaskiya duk ga baki da rannan sai ka ki gaskiyan nan da gangan saboda ka san in ka faɗi in ka yarda da gaskiya nan to kai a- to da ashe ƙarya shi shirga mana hmm? to kuma ai gwara ka yarda da gaskiyan a ce ƙaryan ma kai ka ji kunya a duniya da ka zo ka ji kunya a duniya kuma ka ci wuta a lahira duk ga baki da to su manyan gari din nan ko kuma jiya daɗi sai suka ce inna wajadna aba'ana mu mun sami iyayenmu ala ummatin akan wannan lamari akan wannan hanya muka sami iyayenmu wa inna ala asari muna nan kan hanyoyinsu ai muna nan kan hanyoyinsu muku ta duna muna bi Eh, bare ma har uban sakarai ya ce da ɗan ma eh, bini akan akan abin da nake kai ubanka yana nan da akwai sakarcin da ya wuce haka hmm? to ai za a za a zo take take zani ran da dan ya gane gaskiya kuma rannan ya gudu ya kashe ka ko kana da rai rannan duk gaba ki da to ka ji bakin bin da aka yi kul ga ya musu alau awalau ji'tukum bi ahada mimma wajadtum alai aba yanzu aka ce da annabin ga ya musu yanzu ko na zo muku da mafi shiryan abin da kuka sami iyayen naku akai ko na zo muku da shi shikenan sai ku ce ku iyayenku za ku bi duk duk ga baki daya eh, duk iyayenku za ku bi yanzu jibi mun gode Allah tun daga ba ba alfahari muke ba amma wai dan kasa irin wannan gaskiya haka ko karatu ko wane ne tun da muka zo da karatukan nan na faila eh, gangariya wa daga gidan shehu ma daga kaulaha wajen almajiran shehu gangariya manyan almajiran shehu da suka karba hannu da hannu shi da su ko ko manyan larabawa mari- manyan ƙwararru wanda shehu ma ya fawwala musu abin da suka ga ya dace wanda shi ya tafi da ka'ida saboda ƴaƴan abin ne ‘ya'yan abin ne kuma sun san nufinsa, to ya yi musu eh, yadda a ciki. Muka zo da wannan, tsoro da abubuwa tun da farko dai kuma ban fitar da shi ba, har Allah ya kawo wali ya kashafi, Shehu Lawal Bala'u dinnan, radiyallahu ta'ala anhu wali ne ya kashafi, ya nuna ayi me ake tsoro. Hmm? Muka fito ɗaya daga ciki dai gyare-gyaren diwani dinnan. Huh? gyare-gyaren diwani din nan da muka fito da shi mun gode Allah abin bai wa wa'yansu daga cikin yan uwa ciwo ba amma mu kuma san shi ne eh, eh, muka fito da shi shi ne aka- abin da shehu yake kai shi ne abin da shehu ya gyara duk ga baki daya hmm? to yanzu da wannan gyara ya fito ba mun gode Allah ba sai dai gaya yan uwa muke ma ku ku rike gaskiyar da muka kawo muku ce to da ƙarya muka zo muka mu mun gada ko iyaye kaza ka ma'aikata da wannan gaskiyar da ta fito yanzu ai sai a hau faɗa da ita to da haka gaya mutane gaskiya tun farko gaya mutane gaskiya tun farko Allah ya saka wa iyaye da suka yi ta kokari cikin wannan iya ƙarfin su kenan kuma abin da ya faru da ɗan ƙasun shi ya faru da su sun riga sun ɗaure diwanin nan da ma irin waɗannan abubuwa sun riga sun ɗaure tun mai canjawar mai tabbatarwa yana kan ƙasa. Dan ƙasin ya bar Imam Malik da shekara goma ya ɗaure mazhabarsa mudawwana ga can ya ɗaure ta. Imam Malik yana can Madina ya canja kaza ya canja kaza ya canja kaza dan kwaɗan ƙasin yana nan a Misira mu Afirka ya zo ya to, eh, shi yasa rikicin zancen mazhabobi. Tun tun 50 kafin 56 wa'inda suka rubuta wannan Allah ya saka musu da alkhairi sun rubuta kafin 56 dan shi shehin nasu ma ya rasu 56 ha? ya rasu 56 shehu ya ƙara shekara goma sha tara a kan ƙasa a zaune kullum ana karanta abin nan a gabansa ya ce ka a can sa kaza ko ko a'a kwata-kwata ma ba ni na faɗa ba can haka duk eh, sahabbansa suka eh, rawaito mana kuma kowanne wanda ya halarta ne aka yi duk gaba ki da kaga can yana ta ci gaba yana ta mu muku namu yana daura nan eh muku yana daura nan misalinta wanda ya zo ya samu annabi ya karanta masa wata aya shi ke ne ya tafi ya je yana ta amfani da ita bai san an soke wannan aya ba ma nan sah min ayati naw nunsiha nati bi khairin min aw mislaha annabi ma yayi wannan an yi ai wannan qur'an nan da muke tare da shi ba zamanin annabi aka daure shi ba sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sai na abubakar ya nasa daurin ma sai na usman ma ya zo aka wargaza wancan sai na umar ma ya nasa sai na usman ya zo aka wargaza wancan aka hada kwamati aka hada kwamati sannan aka fitar da wannan gangara ta nace a kone duk wa'ancan duk a kone wa'ancan yan ragowar da aka ta wayyo ho ya kone kula ba ga shi yanzu muna ta goge a kaza ba da rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama da wajen shekara da wajen shekara ishirin da wani abu aka yi wannan jibi gadon shehu radiyallahu anhu to mu kuma alhamdulillah mun gode Allah mu ma yanzu duk irin waɗannan gyararrake gyararrake don ba ma wannan shi ma shehu gashi nan yanzu an gyara diwanin an yi kaza kaza mun gode Allah zamuna kan gaskiya tun farko ba wannan ne abin mamaki ba jawahirul ma'ani shekara wajen ɗari biyu yana hannun almajiran shehu tijjani ana ta aiki da shi ana ta buga kaza kaza rana ɗaya sahibul sai ya fito da gangariyar jawahirul ma'ani yace wannan shine kaza kaza kuma muka dawo kai to yanzu in mun bi wannan diwani a zami da iyan da kai da jawahirul ma'ani can da jawahirul ma'ani bugun old testament din ma da abokanan rigima mu suke cewa wai suna da tsohon ma old testament shine wanda aka buga tun 1950 darul fikir ko ni yanzu a ɗaki gashin na da darul fikir yo amma gausu ya fito da hujjoji da kaza kaza ka tsaya wani sanda da irin wayannan ake ki duk kaza kaza kaza duk wayannan ake ki to kaga masu bugawa to yanzu abu biya su abu ya same su ko dai su ɗau gyararren nan gashi nan ya fito daga kaulahan nan su tafi kaulahan nan sai su nemo izini wajen mai wanda ya rubuta abubuwan nan zai musu izini su zo su sake bugawa ko su dinga kwanci rake ana kawowa amma ba waɗannan tsofaffin da duk abu a ci gaba da buga me za a yi da su duk wanda ci baya ne da kayan shehu kuma ko ya ce babansa ne ko ya ce kaza kaza ka tsaya ka kalle shi ma to haka gaskiya take ci baya ne da kayayyakin kaza kaza wallahi mu da muke faɗa wannan magana ba alfahari muke ba amma ba kan wallah san bane an yabe mu kan jiwa wallahi tallahi wajen maulidi wajen saukar qur'ani duk wani taro na kaula wallahi tallahi shehu abdullahi ya sha zagin yan ƙasa yan madinan ma ya ce kun ji kunya ga ɗan Nijeriya nan ɗan wani waje shine zai zo ya dinga karanta muku jiwa ne amma ku ba fa karantawa to da ni ake zagin yan gidan abun ma kaza kaza to sannan za ga sun yi akwai shehu muktarin yas goga ne wajen karatun diwani ga shugaban ma shehu lamin da shi ya haɗa da muntaji din ma da su dinga bani abubuwa radiyallahu ta'ala anhu sannan aha ma yana kokari kwarai da gaske to amma an ka ɗauke waɗannan sai dai larabawa duk gaba ki to za ka ga mutum ya dan yi saboda maganar da shi Abdullahi ya faɗa ya dan ɗauko sai da kalbi ce ka biya masa baiti ɗaya baiti biyu shi kenan ya jefar ya gudu ya ci gaba kaka ce ko ka je can ka ji a yanda na gani haka a karanta galibi yanda ya tafi daga nan haka suke karantawa can to ka bi abu da wajen kwararru masu masu abu to don haka mu yi kokari mu dinga tabbatar da gaskiya tun farko toran da ta ko an santa ko ba a santa ba toran da ta bayyana sai ka ce na gode Allah yanzu akwai mutum da yake cewa shi ya kabalu shekara bakwai saboda ya ga malamin sa yana yi amma mutane suka ki shi ma sai ya bari to sai da dan cirani ya zo sannan za a bi to da Allah kake bi kai da kai abin nan da kaga dan cirani ya zo ai dama addini ma dan cirani ne ya kawo shi ai manzo Allah ce ibada a gariban bako ya faru kuma zai koma bako kai ma dalla da baki ai duk baki ne suka kawo kowane annabi sai ya hijira ya bar garin su ya je ci rano wani waje sannan a karba abu kowane wali ya yi haka ai ba yabo ne da an ce da shehu dan cira ai yabo ne kan gari an ce magajin annabi sallallahu alaihi da da gaskiya kake bi da an cira ne yazo da gaskiya na ce da bi to wannan yana mutarafu haka suke saboda sun shirya nan suke karerai nan kudin su yake kaza nan abu kaza yake dawa to yanzu in sun bi ka to sufa sun mai kaza kaza to kufa to amma da sun ga Allah ya fi ƙarfin haka shi Allah tajallinsa sai shi fa'al lima yuridi ne ta inda ka zata ta inda ba ai da sai su bi duk gaba gida to mu koyi haka mu dinga fito da gaskiya wato amma ba haka mun zama takalidai mutum zai rayu cikin sai dai ya shiga ɗakinsa ko sauransa sai dai ya shiga ɗakinsa ko sauransa yanzu yadda duniya ta ga wannan gangariyan diwani din nan da ya fito da yadda ta ga ruwayoyi abu kaza waye ya tsaya wa gida humanci na takalidi na da cewa haka muka gada ka kallon kama sai dai yan suna da daurin aure sai dai yan suna da daurin aure wa wa wa wa wa wa wa wa kaza kaza to mu bide wannan duk dai dan mu gyara ne wallahi da kanmu muke kafin mu yi da wani kuma Allah ya san haka duk da baki da mun gode wa Allah mun gode wa Allah da muke kan gaskiya duk da baki da to fa mana'ahumul iktida'u bi aba'ihim min qabulil iktida koyi da iyayensu shi ya hana su daga karban gaskiya dinnan fa qalu inna bima ursiltum bi kafirun mun kafirce da abin da aka aiko da su mun kafirce akwai akwai wanda akwai wanda kaman zagi ne kaman kuma yana so ya tabbatar ne wajen katilu kulle abidin abidin lil haƙƙi mahamayen jali ai muka bazar wa katilu kulle amidin annabi ya kashe duk wani mai tsaurin kai ga gaskiya duk lokacin da ya bayyana annabi ya zo ya kashe abidai qatilu kulli abidin lil haqqi mai kashe dukkan wani mai bautawa Allah ma yan jadi zai ji wana to ai dama nan wata shehu wana ya taɓa ga to amma ai ba yadda ba azu ji ala ce to mu ko mun kawo an yadda kuma insha Allah ma'anar gaskiya kenan kaka ce to ma'anar gaskiya kenan wa fi haula cikin wa'annan wa mislihim da irin su wannan da wai mun kama magana ne amma karatun ana nufin ba wai kan zancen ko jiwadi ko zancen fa a'a duk wani wanda zai bin gaskiya akan abokinsa ko ubansa ko kakansa ko kaza kaza to ma duk cikin kobe bare cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi haula cikin wa'annan wa mislihim da kamannin su قال الله عز وجل ubangiji mai giwa tsauka ya ce in tabarra allazina tubu yayin da wa'anda aka bi suka kubuta min allazina tabu daga wa'anda suka bi su wa ra'awul azaba dukkan su gayi sun ga azaba wata qad abihim lasbab duk wani sababi duk wata hanya ta yanke musu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar tashin kama duk wata hanya da wani sauri za ta yanke sai hanya ta da sababi na wanda ciki na yi duk waɗannan abubuwa in duk gaba gida da haka radiyallahu anhu shehu da mutum ya zo yayi abu sai shehu ce kai mu an tashi kiyama a nan wajen mu kai za nu fika fi suri ala an saba in Allah ya ce aka yi busan kaho ba wani dan wani bi gaskiya kawai to in za ka bi gaskiya zo ka biya a nan waje amma kar ka zo mana da kai dan wane ne ka mu ma duk mu manta da ƴaƴan wane ne mutum ya zo ma da gaskiya kawai Thailand nan kai ya zo ma da ko dan wane ne ko kaza kaza kaza kuma kowa yi gaskiya ita ce ba shau ya ce mu an tashi kiyama a cikin mu dama shekani ya ce min muqamat qiyamatu sirki su ƴan faila alkiyama gaskiya ta tsaya a cikin su ganin suke a fagen kiyama ga hadara nan kawai ga komai ga abu kuma mabiyan wannan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama din nan gashi sunansa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Abaju Haifa annabi sallallahu alaihi wasallam gashi Abaju Abaju Haifa an kwana lafiya ya ka kwana ne yace ya Rasulullah na kwana ina mai yaqini da Allah manzo Allah yace a Abu Huzaifa an faɗi magana fa sai fa an faɗi yanda za a gane an san wannan abin da aka faɗa kai me ya ne a wajen ka ne da ita ya rasu wallahi na ga duk abin nan da ka faɗa gaskiya ne ga ma kiyama ta tashi ga al'ar ga gadon ubangijin an jefar da shi ga ubangiji a zaune yana hisabi ga yan wuta a wuta ga yan aljanna a dilla ga wannan annabi ya ce ka gani rike ku dinga roƙon Allah ya kini din nan ka shi ku sai ka jimma waye kuma mai shari'a ya gaya wa kuma mai shari'a ya tabbatar da shi har gadon ma Ubangiji gashi na an jefar kuma ya zauna yana abu. Duk zai fa ya ga wannan. Juhaifa, Aba Juhaifa, Abu Juhaifa kuma ji ya ga wannan. Mai shari'a bai ce ma ba, wannan sai an je lahira. Za kaza kaza. To ‘yan faila duk in dai ‘yan faila. Allahumma ja'alna minhum. Allah ya sa to. To kiyama gaskiya in ji shekani. So ba, so ba ai sun ga wannan. ‘Yan kotu ne ba. ma shekarun nan shekara biyu yana tarbiya a kotu shekara biyu to kaga ai sun ga kiyamatul abu ko to to kaji to wata kan azir wa qala allazina tabau sai wa'anda suka yi bin suka ce law anna lana karatan ina ma za mu koma duniya kana tabarra mu ma mu ce ba ruwan mu da ku mun je mun bi ku a duniya kaza kaza kaza sai yanzu kun zo kun ce wai ba ku ma san mu ba bin banza fa nan ba bin alheri ba kamata kamar yadda suka ce ba ruwansu da mu suka sai Allah ya shiga cikin magana kazalika yurihim Allah haka Allah yake nuna musu a amalahum ayyukan su hasaratin kaico alaihim a gare su wa ma hum bikarijin min ba su fita daga wutar ba kuwa ba ba ma wai duniya ba wai duniya a kowa ba ko lahira ma dai cikin wutar nan za a zauna ba za a fito waje ba duk gaba gida wa qala Allah ubangiji ya faɗa mu atiban yana mai rarauka yana mai zargi li ahalil kufuri ga kafirai wa zaman mai zargi da hungare su ma hazi tamasilin lati an laha akifun a bisa bakin annabi ibrahim annabi ibrahim ce musu ko yannan gumakan da kuka zauna kuke ta bauta musu ne ma'ana haka kenan halu ya suka ce wajen na ba iyayenmu muka samu laha abidina masu bauta mata to ba za mu bari ba fa mu ma ba za mu bari ba waƙala ubangiji ya faɗa waƙalu rabbana su suka ce ubangijinmu inna a ɗana sadatana shugabanninmu muka bi sayyidu shugaban jama'a sarki ko kaza shugaba dai wanda ko da jahili ne ma zai iya zama shugaban dai jama'a ko dattijan gida ko kaza kaza wannan shine sayyidu shugaban jama'a to shugabannin muka bi wa kubara'ana da manya manyan mu shi kuma shugaban kamfani shugaban makaranta shugaban kaza shi kuma wanda a'a ba wai ya gaji girma ko sarauta ko a jikinsa a'a saboda wata kwarewarsa sana'a ya zama mai kuɗi ya zama duk wannan kamfanin ba kamansa ya zama kabiru kubara saboda shine bambanci tsakanin sada tana wa kubara ana sada tana wa kubara ana amma dukkan kamar abu ɗaya ne to shugaban wani matsayi fa'azalluna sabila sai suka batar da mu hanya su muka bi wa mislu haza irin wannan fil qur'ani a cikin qur'ani kafiru yana da yawa fi zammi cikin zargin takalidi bi ko koyi ko gado na aba'i iyaye wa ru'asa'i da shugabanni wa qad yatajjal ulama malamai sun kafa hujja bi hadhihi al-ayat da wa'annan ayoyi fi ibdal taqalid cikin bata irin wannan mummunan bi walam yamna'ahum kufur ulaika kasance wannan duk akan kafirai take magana amma bai hana dai aiwa musulmai wa'azi da ita ba ba wai su ma musulman su zama kafirai bane kenan bambancin wanda ba san karatu ba ai su ma kaga a'a kufur ulaika min al-ijtihad ba bai hana ai koyi da ita ba li'anna tashbiha lam yaqa domin kama ɗin da musulmin suka yi ba sun yi kama da waɗannan mutane ba ne min jihatul kufur ta wajen kafurcin a hadihi ma ɗayansu sun yi ko wa imanin akara ko wajen imani a'a sun yi kama da su ne wajen aikin ba wai suna ba wai musulmin su zama kafaya amma dai mummunan abin da ya samu wa'ancan su kuma suna musulmin ma gashi nan mummunan abin ya same su wa inna ma waqa'a tashbihu kamata dai ta faru bainal muqallidina tsakanin masu koyin ko masu bi din ko masu cewa mun gada din da gairu hujjatin lil muqallidi ba tare da sun san hujjar wannan da suke bi shi me hujjar sa ai ga hujja to shikenan ai tun da ashe kai hujja kake bi duk gaba kama lau kallada rajulun rajulan haka fara kaman a ce da mutum zai bi wani mutum kuma wancan ya kafuta su shi ya rashi ma ya kafuta wa kallada rajulun a asara wani kuma ya bi wani fa aznaba ya zunubi kace kai ma ya kai wa kallada rajulun aka wani kuma ya bi wani fi mas'alatin cikin wani karatu fa akada a wajen wancan ya kurewa hanya hmm? ya kurewa hanya eh kuma ka ce a kai akan wannan kurewa hanya za ka dinga ya ce shi kabalu karahiya ce daga kawai kai kuma duk ka zo ka san ta sunnan manzo Allah ce sallallahu alaihi ka ce kai ma ai kana nan wai har gobe akan karahiya ce bayan duk ga abu to ai ga duk wannan bai bai dace ba kana kullu wahidin ma'luma a shi kaga hukuncin kowanne a nan sananne ne alat taqalidi bi ghairi hujjatin yayi koyi ne ba da hujja ba li'anna kulla zalika domin duk wannan takalidu koyin ne dai illa wancan a cikin kafirci yayi wancan a cikin kure yayi wancan kuma a cikin sako yayi kulla zalika takalidu yushlihu ba'dhu kaman ba'arin sa yayi kama da ba'ari wa in ittalafat al ko da zunuban kowanne din ya bambanta wancan cikin kafirci ya koyi wancan cikin sako wancan cikin kuma kure ya koyi duk kaga ai abun ya saba to kuma wanda ya koyi cikin alheri ma har yau shi ma koyi amma shi kuma mai kyau shi shi kuma mai kyau fi cikin sa intaha maganar ta cike wa qala siyudi siyudi yace fi risalati cikin littafin sa shi kuma arradda alaman akalada raddi ga wanda ya lazumci ilal ardi ya damfara akan kaza yace muna kaman karin magana ne wanda yake motsawa ice mun zauna a nan nan zama a kala da idal abdi kenan karin magana ne wajahila ya jahilci annal ijtihada yin kokari cikin yaji addini ya fi karatu gangariya ko ya bi mai kyau ya yi kokari har ya fahimci ya samu abin mai kyau fi kulli asari a kowane zamani farzun farilla ne mamul kasu ga abin da ya rairayo mutane suna cewa dole sai a bi masa dole ne za a bi ko kokarin kai kace wannan aya ga abin da na fahimta na bi zaka tara akwai wani babba da ya fahimci wannan mai kyau ya bi to ai haka ka samu hujja ka samu kaza kaza ka bi tashar daji shi ake bi to wa'yan suna nan suna ta faɗan cewa ba za a fita daga abin nan da ka gada ba dole dai ko ga abu hujja ta bayyana kaza ka to wannan zamani namu zamanin faila din nan Allah ya kawo karatu gangariya littattafai ga sunan hadisan ga sunan an tara su ga an ce naji barhama yana cewa idan malami ya samu muhalla na ibn hazam ya samu sunanul kubra na bai haƙi zai iya bai da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya to duka su wa'annan a hannu ga malami zai iya gyara abubuwa to bare kuma wannan gangariyar littafi da muke ta yabo dai fiqhus sunna din nan na sayyidu sabi din nan na 1950 din nan hmm? to wa'annan da a wancan zamanin nika aka yi shi da yanzu shi ma shi ake tarabke da shi hmm? to da irin wa'annan abubuwa to abu ne mai sauki ga mazhabobin ga mudawwana barazi'i nan wanda ya tace ta da kaza da uwar mazhaban ma ga baki ɗaya muwaɗa ɗin ma da kaza kaza duk gashi nan da fahimta bare bare fahimta ta faila ɗin nan da kaza kaza sai sauƙi ne cikin shari'a ta kyau bare fatawoyin nan na shehu ga ithaful ɗin nan da abubuwa in Allah da za ga abu ya yi kyau ya yi kaza ba mutum ya ce a haka muka gada kaza kaza cikin na rashin kyau ba duk ga baki da to su yan suna gani a lalle dole abu wannan zamani a gyara abubuwa a tafi akan gangariya wanda kuma shine na manzo Allah din sala wai so suna gani a a dole dai a zauna za ta in kana jin karatukan mutanen za muta wato tashoshin talbiji zaka ji irin wannan to shi su yi a a tafi a gyara a bi hanya mai kyau a kowane zamani ilam yace kai sani annahu ma zala salafu wa'anda suka shige na daga sahabbai da karnukan nan guda uku ba su gushe ba ya muru na bil ijtihad suna horo a yi kokari ko ya je ya kokari cikin bin karatu waya duna alai suna ma kwaɗaitarwa zaburarwa akan yin ƙoƙarin kar ka tsaya dandangirin haka muka ga da kuma ka- tunani ma ba za ka yi ba a kai Eh, kar ka tsaya wayan hauna an takali suna hanawa ma ka ce kai kawai tsambi ne baka san meye dalili meye dalili ya abin nan aka yi ya sa- ya zama haka kaza kaza hmm? wa yatrahuna suna kin ma bin wa yazmuna suna ma zargin bin wasan na fada to kaji ban an ce salafu din nan fa kaji ana nufin sahabbai da yan karni shekara ɗari uku din nan ta bayan manzo Allah duk wannan lokaci ake nufi salafu ba wannan shekara ta wajen ɗari bakwai na na- salafu na yan eh, taimiyya da ɗan wane ne ba in kaji yan salafiya din nan da suke faɗa ba wannan ake nufi ba ana nufin sahabban da tabi'an wayannan karnunnuka dai masu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaban su ya yaban su wasa wasan nafa jama'atu jama'a ta malamai da yawa sun yi littattafai la yuhsuna wa'inda ba sa kididduguwa ba za a sa da fi zammi taqalid cikin zargin bi na banza minhum yana daga cikin malaman da suka yi littafi almuzani malam muzani shi ma yayi sahibu shafi'i mutumin shafi'i allafa kitabahu ya yayi littafin sa fi fasadi taqalid cikin fata bi na banza wa ibn hazam da ibn hazam allafa salasata kutubin littafai uku ya ma fi zalika akan wannan wabin abdulbar dan abdulbari allafa kitabal ilmi ya ya yi littafi sunansa littafin ilimi fi zalika akan wannan wa abu shamata abu shamata ma yayi aidan allafa kitabahu yayi littafin sa al mu'ammala fi radd ala amr al awwal sunan littafin kenan wa bin daqiqil idi da dan daqiqil idi shi ma ya yi a tasjidi fi zammi takari da sunan littafinsa kenan wal masjidu shirazi da masjidu shiraziyu babban malami ne sahibul qamusi to shi ma ya yi littafinsa al isadi ila martabatil ijtihadi intaha ya cike wannan kalar sha'arani imam sha'arani ya fitar fil mizan a littafin sa mizani an al imam ahmad bin hanbal daga imam ahmad bin hanbal radiyallahu anhu annahu kana ahmad bin hanbal ya kasance ya kuli yana ya kuli yana cewa unzuru fi amr dinakum ku dinga duba cikin lamarin addinin ku fa inna taqalida kace ni yanda nazo na tara ana yi dinnan ba canji ba gaba ba baya faɗan wannan ligairul ma'asum in ba manzo Allah ba shi kai ake gaya a wannan hmm? to yanzu ko shi ma'asum ya so soke wa yansu abubuwa wani hadisin ya soke wancan Eh, akwai malaman da suke faɗa abubuwa wani su kuma malaman ba sa so a yi ta faɗa kaza kaza su wayannan malamai masu gyara abubuwa ne suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 23 yayi akan ƙasa ana saukar da wahayi amma a cikin shekara uku- 23 din nan an sassoke wani wah- wani hukuncin an tabbatar da wani da yawa hukunta hukuntan maka aka sassoke su da aka zo Madina aka tabbatar da wani a Madina ma ana ciki a canja wani Qur'ani a canja wani suka ce da annabi ya yi shekara dubu yanzu da ɗari hudu da wa ya san eh, canje-canjen da za a yi Hmm? soke-soken da za a yi to kuma har yau yana nan an bawa malamai gangariya ba 'yan dangankirin ba fa eh, kaza kaza suka ce dawa ya san sosai imam malim mu waɗannan nasa wajen hadisi dubu nawa ya sa amma kullum ya duba ya balle wani kullum ya duba ya cire wata magana kullum a cikin shekara wajen arba'in ya cire maganganu ya ka suka ce da ya yi shekara nawa da kila ma ba zai ban mu waɗannan ba ko guda ɗaya to shawarar mara ta sa so su ji irin waɗannan maganganu hmm? ce to ka gani to kai eh, shari'a din fa kenan da kaza din fa kenan sai kai dan an dan gyara wani abu eh, ka ka- ka zo ka ka ce in ban da karama shehu radiyallahu ta'ala anhu da kwarewarsa kai ji wannan a fito da shi a irin dan wannan lokaci dan kaɗan irin wannan bai cika wajen dubu goma sha ɗaya na cikin a kaza kaza eh, ya sunan sa- sahabin nan ma- eh, ka ka abu bin zuhair bin abi salma Ka- harafi ɗaya na waka in yayi kaman ka- yanzu ka ɗau a barku harafi ɗaya kenan sai yayi shekara yana duba yana gyarawa za ka ake cewa da waƙoƙinsa shekaru shekarau hauliyat shekara zai yi gobe ya duba ya ce kai nan bai da ga kaza shekara yake yana yin haka sannan ya fito da ita to ka da ka bi abu je yanda ka iya ka ka shishirya karya da dandankirin da kaza to shi wa'annan suke suke da kaji ba yake cewa ku duba lamarin addinin ku fa inna taqali unzuru fi amri dinikum fa inna taqalida bi li ghairil ma'sumi mazmumun ga wani manzon Allah sa wanda Allah ya kiyaye shi abin zargi ne wa fihi aman lil basira akwai makanta a cikin basira a ciki wa qala shaykhu ahmadu zarruqu imamu zarruqi shaykhu ahmadu zarruqi yace fi qawaidi a cikin qawaidinsa qa'idatun yace ga wata qa'ida at-taqalidu abinda ake cewa bi ko kuwa mun gada kaza ko kuwa ratiyar akazul qauli rukon faɗan mutum min gairi isnadin ba wani dalili da ya jingina a kai li allamatin ga wani malami fil qa'ili cikin abun faɗi wala wajihin ko ko wata fuska fil maquli cikin abin da aka faɗa ina me dalili ta ina aka tsago wannan to shine abin da ake ki amma in ga hujja ga dalilai ga kaza kana kan basira kenan ko mutlakan gabaki daya istihza'i domin ka wulakanta listihza'i dan izgilin sahibi wanda ya wannan bidinihi da addininsa ma'ana bai yarda da addininsa ya wulakanta addininsa kenan da zai dinga shato maganganu bai tsaya ya kalli abun kaza kaza ko ko in ya yarda da wannan abin da yake kai abu ne gangare ai ya dace ya dinga gyara abin nan ya dinga kula menene kaza kaza kaza yanzu saboda mun damu da lamarin faila mun damu da lamarin shehu kaza kaza ba kowane abu za a shato a ce shehu ya ce ko shehu kaza kaza jibe daƙiƙanci har hoton shehu ma an kai ba a sani ba kawai da an ga dan wani mutum ya dan kantare ko ya dan yi wani rawani ko ya dan kaza kaza da yake da zama sai a ji ai shehu ne sai a ce ai shehu ne to mutumin da ko hoto ma ya kasa bambancewa ya kasa ganewa to kuma ina zancen maganganu kaza kaza to amma wanda shi bawan Allah bai damu ba ko bai san daraja abun ba ka sai ta shatira amma kai da ka san daraja abun wannan ne gol ɗinka wannan ne gadon da kake rike turrasun da kake rike da shi wannan ce hanyar ka Allah ya saka bawan Allah da yake cewa ni fa na san da shehu zan sha a lahira don haka ba na wasa da lamarin su kuma ban yi da mai wasa ba to kai da kasa haka ya ka yi da wasa da ko mai wasa abu ne gangariya za ka rike to mun gode Allah to yake faɗa haka yin ta haya cike wa fi iqazul wasnani hazo a cikin iqazul wasnani ko na imamu sunusi نقلا عن سيد ابن أناني يا ترى دغ سيد دان أناني في شرحه على المدونة cikin sharhin da yawa mudawwana ma nasuhu ga abin da wannan malami ya faɗa amma taqlidu amma bi fa huwa qabul qawl al-ghayr shine ka yadda da magana wani min gairi hujjati ba tare da ya kama hujja kaga ai wani ya faɗa shikenan kai kai ke za sannu dan taqlidi ai sai ya ka hujja min gairi hujjati famin aina ya sulubi to ta ina ya samu ilimin ya faɗi wannan kai baka ba ruwanka ai tun da na ga wani ya ce a'a to zaka shiga rikici walaysa lahu mustanadun ba shi da wani madogara ila qatin zuwa yankewa wa huwa aidan shi fi nafsi cikin kansa ma bid'atun ka ce na buwa nan ma baka san madogara sa ba wannan shi ake cewa ma bid'a wannan shi ake cewa bid'a mu da satin wacce ta faru li'anna domin mu na alamu bil mun sani yanke anna sahabata sahabban manzon Allah ridwanullahi alaihi yadan Allah tabbata a gare su lan yakun fi zamanihim bai zamo a zamanin su wa asrihin da zamanin su ba dai mazhabun ba wata mazhaba a zamanin su li rajulin ta wani mutum mu'ayyanin da aka ayyana yudrasu da ake karanta ta wa yuqalladu da ake binta gaskiya ne wannan wannan yana wa'azi ne amma yayi duka da yawa amma Abdullahi dan Abbas karatun da muka shige ya ce mana in ba mu gani a littafin Allah ba ko a littafin Annabi sallallahu alaihi wasallama muna cewa to me Abubakar da Umar me suka faɗa to ai wannan kamar mazhaba ce kamar mazhaba ce amma mai kyau kamar mazhaba ce mai kyau kuma wannan ya jawo aka hana sayyidina Ali mulki wannan ya jawo aka hana sayyidina Ali mulki dan Abdurrahman bin Auf Allah ya kare da a gare sharadin da ya sa ya ce da sayyidina Usman kaya alƙawari za ka yi mana hukunci da littafin Allah da littafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunna shehunnai biyu Abubakar da Umar sayyidina Usman ya ce na yarda yace to matsa kai kaya alkawari za ka yi mana hukunci da magana Allah da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunnar shehunne guda biyu Abubakar da Umar yace jama'a ku tsaya to magana Allah da Annabi na yadda amma me ka zancan mu shehunne guda biyu lokaci guda muka karanci abin nan ni da su za a ce za a ce kaza kaza magana Allah dai magana Allah abu amma magana shehunan nan guda biyu zan yi kokari da ra'ayina wallahi sai abin da naga yayi ya dace aka ce to matsa kai Usman ka hannunka an baka mulki radiyallahu anhu sai da aka mutum suka ce kai me yasa baka ce zaka go ba yace a wallahi ba zan yi ƙarya ba zai na ali to wallahi ba zan yi ƙarya ba na so mulki ya bar hannuna akan da in ce zan je in je ban bi su ba kuma ku zo ku dinga cewa na yi alƙawari zan bi su cikin komai zan bi su ai sai abin da naga sun bi kaza kaza to kaza kaza kuma mun karanta sayyidina Usman ya hana mutu'ar haji shigar da umura cikin haji tamattu'i din nan kaza kaza yana abu to saboda bayani bai zo ba kaza kaza to sai shi ko sayyidina Ali ya ce a'a muna tare da ni hajji ma na ɗauro daga Yaman annabi ya ce in warware ya zama umra tunda shi yana da hadiya kaza kaza kaza sai na so ya sa kai ka san ina hana abu kai kuma kake yi ni ne kuma akan mulki kaza kaza yana da ce wallahi ba zan ba abin da annabi yake dan faɗin wani ba ai hadin mun karanta wannan ko duk kaza kaza to lallai dai wa'azi yake faɗa amma dai lallai akwai maganar manyan kulafa'ur rashiduna a wannan lokaci shi ma kamar mazhaba ne amma dai kowa ya san cikin abin da suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wayannan maganganu suna sawa a taba manya a zazzaga ba haka duk masu karatun suke nufi ba da haka ake so ka karanta wajen wanda ya san kan abu duk kaza to shi wannan malami yake cewa yawwa yawwa lam yakun fi zamani bai zama a zamanin sahabbai ba wa asrihin da zamanin su mazhabin wata mazhaba ni rajulin ta wani mutum muayyanin da aka ayya kafa shi gashi yudrasu da ake karanta ta wayu kallar da ake bi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya karantar da Abdullahi Abdullahi dan Abbas malamin al'umma ne haka ma ana bin maganganun sa sai na Umar ya kasance ma yana bin ra'ayin Abdullahi bin Abbas duk kaza to wa innama su dai sahabbai kanu sun kasance yarji'una fin nawazil suna koma in abu ya faru in abiyar ilal kitab wa sunnati zuwa qur'ani da hadisi aw ila ma yatamahazu ko zuwa abin da suka tato shi bainahun tsakanin su to kaga kuma ainan ga mazhaba ta zo tasu in ba samu a qur'ani ba samu hadisi ba to sai su haɗu kuma su ce to a tace ya abu to abin da suka haɗu aka ya zama haɗuwa kenan ko bainahun tsakanin su minan nazarin na daga duba inda faƙad dalili in ba su da dalili to yanzu wannan ma an ce masa shi ma dalili ne ijma'i sahabbai sun yi ijma'i a kansa wa kazalika haka nan tabi'un wanda suka bi su aidan yarji'una ila alkitab su ma qur'ani suke koma da sunna fa in lan yajidu in ba samu ba nazaru sai su yi duba ila ma ajma alaihi sahabi to wai mai sahabbai suka hada akai to sai su bi fa in lan yajidu idan ba samu abin da sahabbai suka hada akai ba ijtahidu sai su kokari a kansa su abu waktara ba a zo wa'yansu kuma suka ce to ko ga sahaban da sun faɗa to sai su zaɓi ƙaula sahabiyin to sahabiwa ne a yanda ya bayyana ya fi gane mai Allah ya ce ko mai manzo Allah ya faɗa to na fi ɗaukan maganarsa shauran kuma a yi musu kyakkyawan zato dama duk abin da ake wannan rashin kunya da rashin iya magana da ake zagin masu mazhabobin da waye ce kai ma kyakkyawan yabo ka ce Allah ya saka mata alheri amma dai ni dai wallahi ga na manzon Allah gangariya kuma malaman masu ce gangariya ne shi na bi ko ko wannan abin da shafi iya faɗa shi ya fi gangariya shi ya fi kaza shi ya fi abu dole a bismillah a fatiha shi ne ya fi gangari a shafi'i ne ya fi dacewa gausi ya ce shi za a bi ko da wa'in suna ganin wayo malikiya ta kare koma wa shafi'iya kuma akan wannan muke duk gaba gida to ka ji irin abin da amma kakka yi rashin kunya kakka zagi manya kakka abu kaza to ka ji abin da ake hana to wata biyu su mata da haka suka tafi duk gaba gida ko to ko ko wannan ya zaɓo faɗinsa fara ahul a kawa sai ya ga faɗin wannan sahabin shi ya fi ƙarfi fi dinin lahi a cikin addinin Allah sun makana alƙarnin salisu haka ƙarni na uku ma wa fihi kana abu hanifa a cikin ƙarni na uku aka yi abu hanifa wa maliku da imam malik wa shafi'i da shafi'i wa ibn hanbali da dan hanbali ahmad bin hanbali rahimahumullah Allah ya rahamshe su fa inna malikan imam maliku tufiya ya rasu fi sanati tis'in wa sab'ina wa mi'ati hijira manzo Allah tana 179 imam malik ya rasu yana dan shekara 80 an haife shi hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana tamanin da tara tana tama tana casa'in da ɗaya ko hijiran manzo Allah sallallahu tana casa'in da ɗaya aka haife shi yayi shekara tamanin a duniya imam malik shekara tamanin to ya ya rasu dari da saba'in da tara to abu hanifa shi kuma abu hanifa rahimahullah Allah ya wato shi kuma abu hanifa ya rasu hijiran manzo Allah tana ɗari da hamsin ya rasu ya riga imam malik rasuwa da shekara ishirin da wajen tara shi abu hanifa kusan ya fi su ma duk da tijantaka shi abu hanifa wa fi hadhihi sanata a wannan shekara da da abu hanifa ya rasu wuli da imam shafi aka haifi imam shafi shi kuma wa wuli da ibnu hanbalin an haifi ahmad ibn hanbalin sanata arba'in wa sittina wa mi'atin shi kuma Ahmad bin Hanbali an haife shi bayan Abu Hanifa ya rasu da shekara goma sha hudu aka haifi Ahmad bin Hanbali bayansa ya yi shekara nawa kenan da Imamu Malik ya yi shekara goma sha biyar da Imam, imam Malik yana kan ƙasa ya yi shekara goma sha biyar amma ko a wannan shekara goma sha biyar din ya zama jagora To, makalu alamin hajiman dukkan suna kan hanya inda suka shige, lan yakun fi asrihim mazhabun zamanin su ba wata mazhaba. Mazhabar rajulun wani mutum mu'ayyanin gashi da aka kafa ya tadara sunahu da ake karatunta. A'a, babu. Wa ala qaribin minhu kusa da su ma kana atba'un almajiran su ma su ma ba wai sun bi su akan wai mazhabo masu mazhabobi bane. Da ga Abu Yusufa ya saba Abu Hanifa cikin kaza. ya za a ga almajirin imam malik ma wane ya saba lima a cikin kaza wa atba'uhum da mabiyansu fa kam min qawlatil limaliki nawa ne faɗi da magana imam malik wa nuzara'i ko ko kawaye abokanansa yan zamanin sa kalafa hufiya ashabu wayansu daga cikin sahabban suka saba wannan maganganu wa launa qalna zalika da mun ciro wannan lakarar da za mu ta kawo irin wannan to littafin mu zai zama babba duk kaza wanda zai ce san ba za a sauka daga magana imam malik nan ba ko kaza ko kaza kaza to wai shi ake duka da irin wannan wa ma zalika illa li jam'ihim alatil ijtihadi to wannan bai zamba sai dan sun tara kayayyakin da za su kokari abubuwa duk sun tara a wajen su wa qudratihim da ikon su ala durubil istinbadi abusa dangogin fitar da hukunce hukunce suna da abu to mun gode Allah wannan zamani Allah tabaraka wataala ya bar ya kawo wa'annan abubuwa suna nan da yawa suna nan sai dai ladabi ladabi ne ba a da shi kuma tsoron abin da ake wannan zamani su wancan lokacin dan zatin Allah suke abubuwan su kudin ma babu cikin talauci cikin yunwa cikin ai ba wai wancan lokaci ba ko mu shehunan mu malamu da muka zo muka tarar Allah ya rahamshe su mun ga dan zatin Allah suka yi saboda in dan kwai ko gauna ya bayar ko ana samu ba su da wannan ma lokacin ma hukuma ma fada take da su wayansu a ciki haka suka yi abun su dan zatin Allah kowa za ka ga da yan nomas yan gonarsa dan abunsa ya kaza kaza amma yanzu haka mutum yana yaki da gaskiya ya san gaskiya ce saboda to in ya bi ai kansulawa na zai bi wannan shi ma ko ko gwaunawa na zai bashi wannan kuɗi kaga abin da ake tsoro kenan saboda faɗan sai ga abin yanzu birge ko ko ai ana kallo na a TV ai ana kaza dai malaman da za a ga mutum yana kankantarewa da an sa kyamara a gabansa sai ga duk abu ya lalace to shi ake tsoro amma duk irin wayannan abin da ya taru a zamanin sa Allah ya jure shi a wannan zamani to ba hana Allah mai iko ne akwai gangariyar mutanen kirki wanda dan zatin Allah suke yi to ba laifi idan abu wala qad sadaqa rasulullah sallallahu alaihi annabi yayi gaskiya sallallahu alaihi wasallam kauli cikin fadin sa khairul qurun masjidin tsare ku karni zamani na summa allazina yalun sannan wanda suke biyar da shi summa allazina sannan wanda yake biyar da shi zakara ba'da qarnihi manzo Allah ya faɗa bayan zamanin sa karnaini zamanin nika guda duk shekara ɗari shine karni manzo Allah ya faɗi bayan shekara ɗari ta zamanin sa shekara ɗaru ɗari biyu bayan haka kaga ɗari uku kenan aw salasan ko ɗari uku bayan ɗarinsa ɗari hudu kenan wal hadisu fi sahih bukhari wannan hadisi yana a sahih bukhari al ajabu abun mamaki li ahli taqalid da yan marin baya yan bi kaifa yaquluna hadha huwa al amru al qadim sai za ka suna ta wannan shine lamari da dadde wa alaihi adrakana shuyuka akan sa muka samu shehunnai suna kai ba za a canja ba wa huwa inna ma hadasa ba adami sai ka samu lamarin shekara ɗari biyu shekara da ta shige ya faru in ji mai littafi ba wai wani zamani da za a ce shekara dubu ko kaza kaza kaza ba sanati min al hijra tun daga hijira wa ba'ada fana ahlul qurunil lazina asna an ya zo ne bayan waɗanda annabi ya yi musu kirari duk sun kare walau qulta li ahlihim da zaka ce da ɗayan su malikum shi imam malik din da kace ba za ka so kada kan magana sa ba kaza kaza rahimahullah Allah ya rahamshe shi mazhabuhu mazhabun to shi kuma akan mazhaban waje da aka tambaye shi sai ya kiri kiri ka mai littafi yayi duka da yau ai ai shi ma jani me yace ita ai ma dalla ai haka ake so malam mutum ya ta bala'i har ya je tsokano a gashi nan sun tsokano wanda ya hana su bacci kan faila kan kabalin mu shirye da ki shehunan mu na kanan ma zai kaki fuka ha'u da su aka da kiwura da wasu nasal augadi din nan sun yi rigima an yi sun yi rigima an yi wane ne sun an mushiriya tashi ya zabgo musu wannan ya nuna ai dan asin din ma ya ba imam mali ma fita fiye da shekara goma shi ma da ne ce fadalla Allah ai maganin dan rigima kenan sai ya ji ya tsokano abin da za a ga ya mar ya kasa bacci ya kasa bacci da sun yi shiru dai an bi lafiya wanda zai yi yayi wanda ba zai bi amma ya shiru amma a ce sai an yi littafi ko sai an yi kaza kaza to shi zai waye mazhabarsa lan yi jibbi to ba zai amsa ma da komai ba intaha magana sa ta cike wa fihi aidan ya zo cikin sa dai ba da kalami bayan magana nakalan da aka cirowa an izzuddin bin abdussalam daga izzuddin dan abdussalam ma na su ga abin da yace wa min al ajabil ajibi yana daga mamakin mamaki annal fuqaha cewa su malaman na fikihun al muqallidina wa'inda suka tsaya wa wani abu ɗaya din nan ba motsawa ya kifa ahaduhum zaka ga ɗayan su ya tsaya ala za'abi ma'akazi imamihi a bisa raunin inda limaminsa ya ciro wannan magana ta limaminsa ya sarra rauna ce bi aisu la yajidu li za'abihi madfa'an bai samu abin da zai iya ture wannan raunin ba wa huwa ma azalika amma tare da haka yuqallidu yana bin sa cikin wannan magana wa yatruku kuma shahidal kitab wa ya bar abin da qur'ani ya karfafa gashi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karfafa gashi wal aqsiyatu sahihati qiyasi ma ingantacce ya karfafa li mazhabihi da wancan raunan nasa jumuda dan sandarewa ala taqlidi imami abu sabul limamu sa to kaji abin da aka yi mun gode Allah mun gode Allah ailan nan ita aka dinga da ita akan tana so kowa sai ya bi tushen mai kyau din sai ya bi asalin mai kyau ‘yan sandalalin nan fa aka ta bala'i da su, ta nike na nikewa malam, ta nike na nikewa, ta casa na casawa, na Allah suka bi ta malam suka yi lafiya, suka ban mana gangariyan hanya ba wani wanda zai zo ya ci mu da buguzun. Cikin sunna annabi sallah cikin ko me yake takama, wallahi ba wanda zai ci kakkaji tsoro. ba wani wanda sai dai in mun dawo da kikai wanda muna takama mu yan faila ne ba musamman ne kanta ba da yawa abin da faila ma yanzu nawa ne zaka shiga masallatai yan faila ka je ka da kamatu salatu daya nawa ne zaka shiga masallatai yan faila ka ji amin ma babu nawa zaka shiga masallatai yan faila ka ji ma ba a fara fatiha da bismillah ba ai ba yanda yana daga sharaɗin faila ka ji dan faila yayi bismillah rahman rahim a fatiha in ba haka ba bawan Allah ne masa ne dai amma dai ba wanda za a kafa hujja da shi ba yawa ga shi nan suna cewa yan faila ne a ga suna yaƙi da abu da shehu ya kafa abun ma sai dai ba su san shi ba kawai dai abu suke sun ga wani kuma sun ce makiyinsu ne kaza kaza amma shi wannan shi ne kuma mai buɗe baki ya ce wani ɗan hakika ko kaza kaza shi ma gashi nan da babban abinsa to mu dinga kula mun gode Allah wannan karatu yana da kyau mu dinga ji da yawa an cuce mu ana nunawa mu ba a yan sunna bai kaza kaza to har kuma yan su mabiya din kuma shikenan sai su dinga nesa su dinga kaza kaza wallahi shehu ya kafa ta duk waɗanda suka yi masa yabe shi da sun yabe shi akan bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ka gani ko wayat wa huwa ma'a zalika yuqallidu ko yar abu jumuda ala taqalidi imami dan sandarewa abu sabin imamin nan nasa wa ya tahayyalu za ka ga yana ta dabaru ya fito da abubuwa li dafi zawahiri dan ya tunkuɗe zahirin qur'anin da sunnan manzo Allah wa yuqawimuha za ka ga yana fito na fito da ita bi ta'awilatin ba da wa'in su fasara fasara nesa albatilatu atacciya nizalan dan karewa an muqallidi ga wanda yake bi wa qad ra'aynahu ce mun gansu yadda mi'una fil majal taro ma za ka suna hamma wai akwai wajen zaman yan kaza akwai zaman wajen zaman malik ai da duniya ka'aba din nan da akwai alqibla malikawa akwai ta shafi'awa akwai ta kaza kaza duk daga baya je aka ci kai da Allah ubangiji daya hmm duk gaba ki da to haka za ga ma suna taro a waje falau zikira da ahadin da za a faɗa ɗayan su kilafu ma wa ɗana nafsahu saɓanin abin da ya ɗauki kansa a kansa. Ta'ajjaba min sai ka yana mamaki gayatul ajibi min gairi istirwahin ba tare da shashaka zuwa dalilin wani ba. Lima alifau saboda abin da ya saba min taqalidi imami dan bin limaminsa. Hatta zanna har yanzu ta annal haka gaskiya kawai mun hasirin fi mazhabi tana nan cikin mazhabarsa kawai. Duk mazhabar da ba ita ba ba gaskiya ba ce. mazhab imami mazhab imaminsa walau tadabbarahu da ya da ya kula la kana ta'ajjubuhu min mazhab da a'a ba wai wancan da ya ka gaskiya zai mamaki ba kansa da yake zaune kan abu za ka ga din malantan ne ma ya kai malami ne ya kai ya gane abu ga abun ma ya gani guru-guru amma dai muna nan kan kaza imami aula da yawa kansu mamaki shi yafi akan yawa mai gaskiyar min ta'ajjubihi min mazhabi gairi daga mamakinsa ga mazhaban wani bal bahasu ma haula'i to ka tsaya ka ce wai zaka tattauna da irin waɗannan za a yi muƙabala ko sai ka kawo musu hujja ko ka za'i'un tozar ta kanka ne kai tsallake su ma kawai ka kai ka kama naka hanya mufudin mai kaiwa da ila taƙadu yanzu yanzu a rarrabu a yanyanke zumunci wata dabura a babba da ba min gaira fa'ida kuma ba wata fa'ida ba yujdiha da zai amfani da ita ka magaban ka kawai kai ta aiki a gaisa mutane da ba zamar da su filasko filasko ba su ya kawo dole a sha duk gaba ki da sana'a zaman tare zaman kaza kaza dole na Allah dai kuna nan tare cikin lamarin Allah duk gaba ki da amma wai dan ka rigima ma dan ko shi ya zo da rigima ma ce ne wane ba ka da kwakwalwar da ba ka da wayewar da za ka bi lamarin nan na faila to je ka zauna inda ka iya wannan lamari ne na wayayyu lamari ne na wayayyu kwarai da gaske wa ma ra'aitu ahadan ban taba ganin mutum ba raja'a an mazhabi imami da ya dawo daga kan mazhabar wanda yake bi din nan idza zahara lahu haqu fi gairi idan gaskiya ta bayyana a wajen wanin sa bal yasirru alai zai zai tsauna akan nasan dai mm yawa ma ilmihi ko bi ba'ati tare da sanin sa da wannan fararona ne wa bu'dihi da nesan sa wal aula abin da ya fi tarkul bahas ma haula kaman ma bincike tare da su ma ka ce zaka tattauna da su allazina idza azaz ajaza ahaduhu wanda ko su din ma sun san idan suka kasa an tafshiyati mazhab imami cikin yalwata mazhaban limamin nasa kala sai ce la'alla imami wa kafa kila ya tsaya a wani dalilin da kai baka sani ba lan aqib alaihi ni ban tsaya a kansa ba walan ahtajibi ni ban shiri da shi ba walam ya alamul miskin wannan miskini bai sani ba anna haza muqabil misli ai shi ma wancan zai gaya masa yace ni ma wannan dalilin na gangare bai san shi ba naka wa yafdulu li kasmi kuma ya fifita akan wannan abokin fadan nasa ma zakarahu min dalil ba saboda shi dalilin nan da ya kawo wa tsakakke wal burhanin la'ih wannan dalili gashi da ya bayyana fa subhanallah sarki tabbata ga ubangiji ma aksara man a amatta qalidu basarahu nawa ne su suka fiya ma waɗanda irin wannan biya makantar da idansu ga abin suna gani amma ba su damu ba an bar hanyar iyaye da kakanni su ka iyayen nan da za su zo su ga wannan zamani da murna za su abin da muke ta nema abin da mu ba mu iya samowa ba amma gashi waɗannan murna za su hatta hamalahu ala misli ma zakarto har ya dau yan bin na abu sa irin abin da muka faɗa وفقنا الله الله يداتر دمو انجي مشري انجي شيخ مشري دان فايلا لاتباع الحق ده بن غسيا اين ما كان دي inda yake wa ala lisan man zahara abu sa harshen kowa ya tabayyana wa aina haza ina wanne yake min munazaratu salafi na daga tattaunawa nan na bayin Allah wa mushawarat wa mushawaratihim su bayin Allah na da in suna son gaskiya sani ba fitowa su fita nema don Allah jama'a wallahi abu kaza ya bace mu waye ya iya ganewa wallahi ban gane ba fitowa za su a gaban kowa ma su faɗa a yanzu kaman ka wanda yake kai in na bata kai za ka tsamo ni wallahi ban sani ba wa mushawaratihin da shawartaka to ni dai ga abin da na fahimci wannan shine abu do Allah malam wanda ko har abin nawa yayi daidai habba malam zolaya ta wallahi ba zolaya ba ne wallahi daga sai bil ahkamin cikin hukunce hukunce wa musara'atihim da saurin bin su idan tiba ilhaqi zuwa bin gaskiya idan zahara dalili in dalili ya bayyana a gare su ala lisanil khasmi abu bakin abokin rigima ko abokin fadan su ne in suka ji magana mai daɗi da insha Allah akbar kai wannan nasa shi yafi ila akiri maqala yi zuwa ƙarshen abin da ya faɗa intaha to kun ga to wannan dai yana ɗan abu kaɗan da muka kawo na littafin shehu mu shehu mushiri ɗan faila radawa asinnatul augadi fi zabdi an ahli sunnati wa rashadi to in Allah ya da yanzu daga nan uritu din nan da duk abin da muka kai to ta ƙara mana kuma wani karatu dole yanzu mu dinga bin kuma karatu mun gode Allah zancen tafiya cikin haƙa'iku da cikin soyayya da kaza in gode Allah wannan dama akai ake diga baki da to dole kuma mu dinga bin yanzu kuma zancen fiki hudin nan abubuwa da iya karfi da kuma iya hanya ta kwarai da su bayin Allah nan suka sa da kaza babban jagoran mu fiki sunna din nan shine babban jagoran mu da shauran kuma littattafai ga mudawwanan ma ta baradi idit suna hannun babba amma babban jagoran mu to wannan shi za mu sawa fikihun faida ma'ana fikihun sunna ita abu daya duk ɗaya faida sunna dama shi bi faidi ya nadu din raf alwai faida fikihun faida to Allah ya taimake mu ya taimaki dukkan bayin Allah da dukkan masu kokari cikin addinin manzo Allah sallallahu alaihi musulunci da imani da ihsani din insha Allah to yanzu zancen sunna da kaza to kuma an gama a kakana sai ci gaba da sharhin quritu insha Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah